إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين بشي الله سبحانه وتعالى يا قدر أدورم ومركز أهل السنة والجماعة وندك ينقل كركدا أبن ند مقرم جمهورية النجار يومنا لاربا 30 ga wata na shawwal hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace da takwas ga watan biyar dubu biyu da ashirin da hudu yau sha Allah za mu yi darasi na sha hudu cikin littafin riyadu salihi darasin sha hudu insha Allah za mu tashi babin muraƙaba ka yana fa tambaya guda wanda wani na tambaya alamar dattijo ne ya ce duk ine arwalla daga gida zuwa masallaci yakan ji wutsari ya zubo mishi yaya zai abinda zai yi tunda ya san ga dalilin ga inda ake abin ba bane ba wanda ke kullum iya tare da shi iya zubo mishi ne a lokacin da yake hanya ta iya zuwa masallaci sai ya bar arwalla a gida sai ya bar arwalla sai ya je masallaci in ma masallacin ba ba ban arwalla ya tafi da abin arwallar shi daga arwalla ya kudu shiga sallah tun da iya tsayawa dalilin tahiya da yake ne a hanya yake zo mishi man da zai zamanto salisul bauli ne kullum bai rubuwa da bai tsayawa ne wannan shine kullum zai arwalla a walfala kullum halin ko da yana zubawa wannan zai sallar shi amma mataka ya san ga inda abin yake zauwa ke ne ya kaurace ma yin arwala a gida balle ya zo mishi a hanya wallawa ala ta yi shi likita sun ce kuma je likita haka ne wani fatawa ce ta bangaren haka ne ke ne je a diba shi aka sa magani a kan abu sai babul muraqaba za mu tashi babi na mai al-muraqaba mutum ya rinka ji cewa yana tare da Allah ma'ana Allah na tare da shi kasan duk inda kake Allah na tare da kai saboda ce rashin shu'urkin muraqaba ke sa bawa muhi yawan ta'addancin bawa saban Allah da bawa yake yi rashin samun muraqaba tare da shi za gano halin ɗabi'ar mutum za ga mutum ɗan duniya lalatacce amma idan zai aikin banza ya daga iya binci kundu a yi magama a can ya kewa ya can yana wangi-wangi ka a gan shi ya ji a aikata abin da yake baki shi na wata kayan da allah mutumin da yake tsoron mutum ɗan adam mai ciki cike da kashi da wutsari shi ma bai malakafa kan shi komi ba yadda yake tsoron shi iya tsoro ya gan shi kan wani aikin banza inda iya zuwa da allah allah na ganin da bai so ma mutum ya gaji dan goshi da bai bai komi malaci komi na shi ba amma bai so ya gaji a cikin halin wani mara kyau kaga irin wannan inda har a kai shigo da kisa haka ka san da Allah na ganin ka a halin da kan san kada ba kai ba dan inda wani ya ganshi sai ya zai ko ya fara to shi zama Allah na ganin shi kenan wannan shine muraqaba sanin shu'urikin ka san da cewa Allah na tare da kai kamar da can baya da mun yahudi imam an-nawawi rahimahullah cewa don babu din sai sukan bude da ayoyin alkur'ani masu alaka da wannan magana da yake so ya kawo ba sai ya kare gaba ɗaya ba kalma ko jumla ɗin da take cikin wannan aya ko take da alaka da maudu'in da yi ko baban da yi yanzu za mu ji ya kawo wasu kalmomi ko su jimloli a cikin alkur'ani suke da alaka da muraƙaba yace qala Allah ta'ala allazi yaraka hina taqum wa taqallubuka fil sajidin Allah yana ganin ka lokacin da kake tashi da kai da kawowaka zuwa zawaka cikin masu sallah an kai shari'a da tsaye cikin ake sallah na ma'ana Allah yana ganin ka ala kulli halin tsayuwarka da duk abin da kake cikin sallah ma'ana Allah na tare da kai shu'ara kenan aya ta 219 yace kuma ga fakar Allah subhanahu wata'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah na tare da ku a dinin da kuke nan an ce ma'iyya ce ama akwai hasa don Allah subhanahu ta'ala shi ne asali wanda ya halicci kowa kuma ya gaya mana ya san ilimi nan don kuma ga abin ta biyo babu bayan ilimi ya ce ya alam ma ya riju fil ardi wa ma ya khuruju minha wa ma yanzu nusa ma ya khuruju fiya wa ma akum aina ma kuntu wannan shine wala bi mata amalu da basira kenan Allah ya daga maka ya san abin da yake shiga cikin ƙasa da abin da yake huta da abin da yake sauka daga sama da abin da yake hawa sama ki ta wa ma'akum aina ma kuntu Allah na tare da ku can kan ya alam kenan Allah da ilimin Allah Allah ya san komi kuma ya ce wallahi bima ta'amaluna basir Allah mai ganin duk abin da kuke aikatawa ne wannan shine hadarin cewa dokan addini da kawo su ɗan bid'a daga bayan sahabbai masu aƙidar cewa ai kenan za mu ce bayan zamanin wani aka ma shaida suka ɗauko Allah iya tare da kai a ko'ina su ce wata ma'iya ce wai Allah na ta kai hakika ba abu ne ba na ma'iya ce wata jikin shakashin Allah da ta daga da kake ko'ina ko Allah wannan shine aƙida ta da aka samu ta shahara Allah bai nan wasu ma duka ma wasu su ce Allah dai da kake tare da kai ba su aƙida na san su masu aƙida ta alhululiya alhulul cewa Allah na sabta jikin kowa kenan Allah tare da kowa yake wasu kuma kuma su ce sha'ariyawa duka ma babu shi a sama bai sama bai kasa bai gusu bai arewa bai babu shi gaba daya su suka yi nan baka ce dan mai wani suna gudun ma Allah wuri yin sa kone shi daga ko'ina shi na ce wani bawan Allah irin wani karatun ne ake wuce wanda wanda karatun na wani makarantar zauri akwai su ana bai gabas bai arewa bai gusu bai ina ne wala duka ce wala ko bai ba ko ina makurin shi wani ana yi ce malam kuncin babu shi kurin ya kare ta ga zama kuncin babu shukur aka ce a kamar yar shukur ya ce a ku shi kamar to bai sama bai kasa bai kusa bai ko da bai ko ina ma ta kuncin babu shukur Allah in haka Yusuf me me zaka kore abin da babu kamar wannan abin da abin kace bai sama bai kasa bai kusa bai to me kenan babu shi kenan sifa ta ta kore abu gaba daya kodan Allah subhanahu wa ta'ala wannan yan uwa wai zaga kullum mutum idan Allah ya magana kaka ba Allah sifa mutum sifa ta Allah Allah ya ce iya tare da kowa ko fuka arshin majid ya sama arshi da komi iya tare da kowa ya mallaki komi in wa yanzu kadiba wa dan adam ne an adam ne kullun ci gaba ce ta ilimi iya wani wuri kilo dubu nawa can dubu nawa ma yawa a cikin ƙasa yake amma yana yana gidan wani wasu na'urori daga kilo dubu nawa ya taɓa nan ta kana kallo ya gusa kana kallo baka baka yin gusa wai amma mutum da adam ha yake kontrolan wani abu mai nisan gaske kurin da ilimin shi wani abu da ba ta bashi kurin hikima alhali ba a nan ba yake a kilo dubu nawa yake amma yana kontrolan wani abu da kilo dubu nawa yanzu dan adam zai tura mutum adam zai tura wata na'ura da mutum a sama ko wannan mutumin duk abin da yake zai sai kontrolan shi ya kaza duk abin da yake rayuwa ya kasa suke kula da shi mutum ne ya hana a sama yake su masu kontrolin masu bashi abinci da kaza a can suke amma yanzu tare muke da abin da suke suna kontrolin komi komin shi a hannunsu ko suna da allah mahalici gaba daya su su kama ya za a ce haka na allah ce a allah iya sama da shi iya tare da ko'ina da ku a ko'ina bai ilimihi kan misali ga cewa iya tare da ko bai ilimin shi iya tare da kowa yace wa qala ta'ala inna allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama kuma allah subhanahu wata'ala ba abin da yake koyuwa ga Allah a sama ko ƙasa ba abin da yake koyuwa ga Allah a sama ko ƙasa kina Allah ya san komai din da kake kai ta kanka kaka ce zaka koyo ma Allah shi ne Allah yake cewa wa ma takunu fi sha'ani wa ma tatlu minhu min qur'an wala ta'malu min amalin illa kunna alaykum shuhudan tastufiduna fi Allah ta ba wani abu da za ku yi ko me da ku ko wani aiki za ku karɓa abin karantawa ne wani aiki ne Allah ta illa kunna shuhudan alaykum sai muna nan tare da ku kuma ci istufiduna fi lokacin da kuke abin Allah na gani ba abin da kuke koyo ga Allah na shura ma zaka yi mana shura mana iya ganin abin da kuke yi wani shine kayan mutum kenan mutum idan ya san da haka iya rage mai mana ya sami tsoron Allah tsoron taka gaba da kasan Allah mai iko wannan yana ganin ka ba ka koyi mutu a cikin duhu ko cikin rana duk yana wajen Allah Allah ya shirya da mu ya kawo abin da ka faɗa Allah subhanahu wa Allah ke cewa inna rabbaka labil mirsad Allah ya ya madakata ma Allah Allah kowa Allah ya sa kowa shi fulawar shi iya nan kuma iya jira ka kare ka koma kuma ya san duk abin da kai ya jira ka koma ya ce wa ƙala ta'ala ya alamu halittar ainihin umarta su sudur allah ya san mana mai aka ce na ana kawo magana mana hukar ido asalin ayat ta zo kan masalar masu don akwai yawa kana ko ruwa ta tabbata kan haka nan wanda kun san yadda yake annabi sallallahu alaihi wasallama yadda yake sallah ta jami'i maza suna gaba mata a baya kuma ya zamanto an samu su cikin akwai akwai annabi ya tada munafikai mu a cikin wanda akwai masu tsaya saman baya don su rika wayan mata suna ganin mata na baya na su saman gaba wannan ya tabbata ruwa ta tabbata an samu haka shi shi da maza na sana ke cewa kharisu furja da awwaluha wa sharruha akhiruha wa kharisu nisa awwaluha وشر شر سوء والنساء والوا وخير واخر وا سنه ميكي تيوا مي الخير سو مذا انو تي نغبا مي شر سو مذا نبايا تيتا مي شر سو مذا سو نغبا مي الخير سو مذا نبايا me yasa awon dalilin ne ganin sahu na ba na gaba ya yi nesa da mata amma sahu na baya ya kusa da mata akwai fitina za a bayan kusa su kuma wancan sahun mata za ka ce na gaba ya shafi don kusan shi da maza muna baya alkhairi nasu wanda yake nasa da maza don haka ake samu to wannan kashe ne da a rutu asan masu wanda Allah take na ya san masu mana munafiki ido mana masu wayoyi ta su Allah ya san abin da suke kuma Allah ya san abin da yake a cikin zakata sai wannan shine da ke ayoyi da yake da su masu magana akan muraqaba cewa mutum dai abin da ake nema ya san da Allah na tare da shi fal'awwal hadisi ya ce ammal ahadis wa ammal ahadis amma wani bayan kawo na ayoyi ya ce amma hadisai da suke da alaƙa da wannan matsala sai ya ce fal'awwal hadisan farko al'umar bin khattab radiyallahu anhu ka بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم استلى علينا رجل شديد البياض شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام farkon hadisi ke an ce wannan za mu ga imamun nawoyi yanzu muna cikin wannan muraƙaba amma ya kawo wannan dogon hadisi wanda ya kumji duka rayuwar gaba daya wannan hadisi ya zo cikin sai musulun shi ne farkon hadisi cikin babul iman babul iman shi ne farkon hadisi me asalin kawo hadisin kan matsala guda cikin ya yabi ne ya amuru ya ce muna cikin mutanen basara ne suna da fitina ta an fara wani bid'a sabuwa ta alkadariya na kadariya ba an kadariya nan ba aka samu ta aƙida masu ganin cewa babu wata kadara da Allah daga ya tsara kura abin iya zawa ne komin iya zawa kai tsaye ne ba abin da ya ci damuna ma an fi preparation shirya a kun sun zawa ce kun yake kuma cikin musulmi ne amma ba sahabbai bane ba shi kenan ya ibn amr yace da shi da humayd ibn abdurrahman yace wannan alhamiyar mun tashi mun ta aikin haji sun sabayin da magabata suke neman ilimi a wajen tushi ita wani abin ya dame su ba su madogara kuma su wancan kuma malamai ne kuma za mu ce tafi aina wancan zamanin amma kuna aƙida karkarar su wajen basara wani abin fitina ta fara yaduwa ya ce kurin muna zuwa shiga abdullahi bin umar zai shiga masallaci ce maka mai ca maka kuma ca mace kun sai zaka ina abokin nawa kun sai zaka ma dan kawai kubce mana shi da muka samu damar shi zamana ga ce abin da ya kawo mu an samu da sabuwar fitina a karkaran a wajen mu ce ta bi an samu wasu mutane na da'awar la qadar al'amr unf al'unf unf kurin babu wata kadara ko mun kurin iya zuwa ne kai sai kurin babu na da Allah kaddara sannan ibn rutan ina rantsuwa da wanda rai nake rantsuwa da shirar nake hannun shi ya ce izalikitu mun an ku gama da wani mutane fa a khabirun anni bari mun hum wa bara'u min wannan mutane ku gama da su ku gaya musu ba ni ba su kuma su ma ba su ba ni ibn sahabi yake inkarin wani abu ba ni ba su ya ce wallahi ya ce lau ana li ahadi misal ubdu zahaban sun ma maƙon ita laƙabar lamin hatta yi wani laƙadar ya ce na rantsa da Allah inda suna da dukiya da ta kai girman dutsen wuri da zinariya suka raba don Allah Allah bai karba sai sai mai da kadara shi ne anan ne sai ka ce na ji babana musulwa kenan ya ce na ji babana umar san karuwa kenan ta musulmi babana umar ya ba da wannan labarin da abin da zai wakana cikin hadis ya ce umar ke cewa bayanama na hannu durusun inda rasulullah muna zamne wataran a wajen manzana sallallahu alaihi wasallam za ta yi mu a wasu kwanaki da bai kusa ba zama na kana bi yanki rana ba amma dai a wata rana cikin lokacin take zama annabi yana rayu muna zamane istala alaina rajulun shadidu bayad siyam sai ga wani mutum ya bullo mai horin tuwa pes fari pes kayan shi tuwa fari pes شديد سواد الشعر كما قاش الكير لا يرى عليه اثر السفر باب علامه ان بدا غروب اتعرض الشيء abin mamakin la ya arifu min na ahad kam cikin buwar da shi dole da ke hankalin su an can garin kuwa san kuwa san ta mutane ga mutum bai alamu bulaguro babu kura kuɗa da shi kuma ya zo babu wanda san shi ya haka suna ga akwai kwarai alamar tambaya na kai a sun ya kamata a ce ya ga mutum buzu-buzu bala yi mutum sun tsara in tada daji sai da aka ya zuku a kuka kaza bas daga nan ma ba intibakin jin hankalinsu su kalli wani mutumin akan abin da zo da shi ya ce wannan bawan allah biyu a kowa magana ba bai tambaye kowa ba yi shigo tsaka a tajiya da nabi zama yadda zo kai kai da wajen nabi salama fa'asana da rukubatai da rukubatai ya zo ya gama gwiwa na an ce da mana ya gama gwiwa da ta annabi kenan ya gama da shiga annabi kenan ya gama gwiwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai gama gwiwa ka duk wannan muna ban zai hankali mutane ba ko ya zo yana abu kai tsaye kuma kuma ga ya gama gwiwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam kun biya ko magana ba ko annabi ba kai tsaye wa wada kafi ala fakhazai ya dora tayin hannun shi akan cinyar to nan akwai matar wa ya kawowa cinye annabi da gaskiya magana ta zama magana kurin ya ɗora yadda annabi ke zamane shi ma haka irin zaman abokin zaman ladabi ne ya ɗora hannun shi akan cinye shi shi mutumin kai matsa nan ba shi magana mana ya ɗora hannun shi akan cinyoyin shi ya zama horo ko ma kurin ya muhammad da talama kaga bace bai da kunce ya muhammad dan a gare wani bako ne san koyi ba an ce nan hanya ce ta karantarwa alamar jahili ya zo iya tambaya ga malami kuma don karantar da masu ji masu jin da su ake karatu ne ya zo kuma ya karantar da mu mala'iku ashe suna shiga ta mutane suna zauwa da shiga ta mutane wani ba gami ɗaya ba can kadi ba ka hanyar ba kan maryam ba ba zaba ba kuma shanan gashi gashi kuma gashi sai mutum da ya zo mata take mai kake da tsoron Allah zaka zaka za mutum ne zo da yayi kenan ta gaishe mutum kenan mala'ika iya zawa ko jibril ne can ma a siffata mutum ya mata haka irin zamu ga gaba ta magana wa'annan mutane guda uku wuri da yawa zamu ga mala'iku suna zama mala'ika iya zawa siffata mutane suna siffata mutane Allah ba su wannan dama su shakalakin siffata mutane to a wannan halin shirin balan da ya zo dai ya gama gwiwa ya ɗora hannun shi ya tambaya ya muhammad sallallahu alaihi wasallam anil islam ka ba ni labari akan musulunci nan magana ta mu zama ga an gumata kamar islam daban da imani daban wannan kalmomi ne guda biyu wanda aka ce idan suka gamu zai ijtama'a iftaraka wasu farka ijtama'a kalmomi guda biyu wanda idan suka rabu haɗuri guda za a samu bambancin islam da imani amma idan kowanne ya zo a wani wuri iya ɗauka dukkan biyu islam imani abu ne guda kowanne ya ɗauka kowanne amma idan suka zo a wuri guda aka aka masa bayani to za su bambanta don shi ce imani ya ɗauka ɓangare na aiki na zuciya ne ana a zama ga ana ma'ana shi nan nan islam ayyuka na magana ko na na gababuwa su an zama zama gambanci sana ba za a faɗi ne yan kwanne sai ya ce ka bani labarin mai islam faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islam an ta shahada allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah abinda ka ta islam ka shaida mana ka yarda ka tabbatar da cewa babu abin bauta da gaskiya sai allah lama abu da bihaq na kuma abu da bilbatin kawon bauta duniya zewa suna suna nan da ƙarya amma nan ma'anar magana babu abin bauta da gaskiya da shi ne ilaha ka ce la ilaha illallah ka kore duk ma'abu wanda ba Allah ba ka tabbatar da ubudiyya ga Allah shi kadai illallah shi ka ji kalmar shahada farko ma sai ka ture farko ma sai an ture banna cika alkhairi ba a zawa yan uwa kamar mutane tsammani wani mutum iya banna iya shi iya komai kula da wa'a mai misali mutum ta haka misali bangaren dawa ko masu ganin ka sa mutum iya shirka dubu biyu bita dubu biyu kuma zo ce mana a ta sallah a ta azumi don sallah da azumi zai da shirka a gindi na za ta na za ta zo koyi na a sai an kore dole ko masu ganin ba a magana wai ka awa mutum inkarin abin da ke munkar dole ya dole ya bar mutum iya banna wani banna ya barka sai an ture to ku aje ka alkhairi ba gama sharri da alkhairi wani wuri guda har kuma addini magana sai da aka kore la ilaha da farko ya an ture gaba daya to da bandar wani ilaha ya raba ka da shi na ka raba ka da shi ya tabbata to yanzu kuma sai Allah sai ka da haka ba a ce a kowane daban kuma akwai Allah dan dan ka sai imani dan ka arawa mutane dan ka kaza a yi hankalin mutum a bar shi da nashi amma kan akwai wani abu mota Allah akwai Allah bauta ma Allah ta bauta ta bauta Allah lai ka san kuma iya da wani akida daban ko da ke ta saba ma ta saba ma tauhidi lazim a dora shi kan tauhidi da ruhu kenan ma'ana babu ilaha da gaskiya ko da sai Allah shi kadai mutum ya san da haka kuma yace kuma ka yarda da Muhammad Rasulullah me ya rasulu ba san me rasul dan aiki shi muka ce a Hausa ne mu ce sai mu ce manzo me manzo wakilin sarki a wani wuri dan aike na wani shi manzan wani sun sa mu a nan garin muna da manzo ka sha mata karce manzo ko an go manzo me don da yake nan gari ya san me ma'anar manzo manzo shine wakilin sarki a damagaran a cikin zango da a garin can yake birni can take can ce birni nan kamar zango da ne kenan an ce manzo asalin manzo shine da abin da sarki yake so ya aiko mutanen zango da umarni da hali da komi ga manzan shi shine ma'anar manzo to mu a imani bangaren Allah da musakon shi gabayin shi Allah sai zaɓi wani cikin bayi haka a cikin cikin mala'iku haka cikin mutane Allah bai alaka da kowa kai tsaye amma Allah ya zaɓi wani mai baiwa ta shi ne ɗan saƙon su shi ɗan saƙon Allah wanda Allah zai idan ya san wannan ga wannan al'umma wani bayi ta shi ya san su yi kaza ko su bar kaza ga wanda ya zaɓa shi ne wakilin shi shi zai magana da shi shi zai gami a yi kaza a barka wani haka tsari ne haka tsari ne an za san misali yanzu nan Niger nan jiha ce gaban region gwamna in zai wani ya ga maka sai an ga maka iya da wakili gwamna in shugaban kasa zai yi wani umarni ko shi ga wani wani ga zai ga zai ga a iya da wakili guda wanda yake wani ki duk abin da yake shaida magana shi za a ga yawa na ayi ko a bari shi za a ga yawa Allah ya zaɓi shi ka ce mutane da bisa ma Allah adalci ka yarda duk mai hankali ya yarda ba yanda za a yau wani ya zo a garin nan ya buɗe gida ya sa gobernora ya sa ko mota sa mata mota ya sa mata mota gobernar ya buɗe buru ya ce zai kawo oda zai ka kira ya ba polisi umarni zai girma umarni inda gwamna yake ta Allah zama lafiya ya sha ya sha to shi Allah zama haka he kullum mutum suna addini wai ya baka umarni ka yi kaza a idan ka Allah shi ne na mutum ta fice da kullum dai da kullum ne babu imanin kirki aka aka ma Allah wani abin da bai dace ba bawa gon ka dauka a saka magana baka amince ba ka shi baka san kaiwa ka shugaban kasar kuma wannan wannan sa'adancin to su ma haka ne duk mutumin da ya zo zama bida a cikin addini ya tsara kaza da dokoki da shiga da wuta ga da ake zikin kaza shi ne tsara to wa biya mishi wace mai ayi shi Allah bai aiko shi ba bai magana da shi sai ka ce babu tsari gaskiyar imaninka imam mutum rasulullahi wurin duk abin da ka yi ibada ka ɗauka daga wannan ɗan saƙo na Allah duk abin da ba shi ba sai mu zana ka cewa man amila amalan lasa da amalan fa'uran kuma man hadin da Allah haka malakin horadu duk wanda ya wani aiki ba mu muka ce biyo eh ba ba abu karba Allah bai karba yadda wannan yaje ba sai ya amma ba shi amma ka oda sai gwamnati ƙarya haka yake Allah ma kai bai karba shi kai ba bisa ka ba kai kai kanka eh mallaki daban hawa mutane kullum mutane kuma sunna ba addini da ka wani mutum ilimin shi daban ne ba shi ilimin shi ba annabi ya ce ba shi ilimin malami idan kana kada abin da duk ibada ce da Allah yin bayin ibada ga wanda ya zama ya koyi kuma mana ibada ba kun bari mai kun kara kara gaba kun san ibada kun koyi ba ta ma Allah abin da ya ga dama ya tashi zamna ya kaza kun ibada ce a a Allah bai mun haka ba wani ya zaba ya aiko koya musu shi yasa Allah bai mulki cewa dukkan bid'a kullu bid'a wa yara nas hasana ko da kuna ga mu kyauci Allah bai mulki cewa kullu bid'a dalala wa yara nas hasana kullu bid'a dukkan bid'a ba ta ce ko kun ga wani mu kyauci wace ku ba sa kai ba ta kai la ilaha illallah kai ka bari la ilaha illallah muhammadur rasul eh an kuwa kin abin da ke da alaka da Allah ne da abu zaka ne ibadar Allah to ka samu daga tushe shi da kace muhammadur rasulullah Allah tabbatar da mu akan haka bayan haka bayan ce shaidawa babu abin mota da gaskiya sai Allah wato kin musalla ko muka tsaye da sallah kabe ce ba salli ba kai sallah kai nan kai da yanda aka ce shi ya wata sala tsaye da sallah wa kimu sala tsaye da sallah kenan a yi ta yadda aka ce to za ka sallah ba ba sallah ba ce ba ta zai sallah sallah ce zo tsari amma ba ce ba son sallah ba kuma da ana nan sallah sallama gaban shi wani ya zo sabi ne mace sabi ne idan sallah gaban shi ibu buga zo ya annabi sallama annabi ta koma ka sallah har su baka sallah ba irji fa salli wadda nan su salli koma ka sallah har su baka sallah ba sai je dawo ya buga ta a tafi ce koma ka sallah har su baka sallah ba ba sallah ce malaji ba salamci sai su uku sai su da alimni da musamman abin da yawan ka sallace amma ba ta kware bace ba haka nan sallallahu alaihi wasallam ya ga wani ruwa ta tabbata ya ga wani annabi ya sahabbai iya sallallahu bige bige ba ba da ka sallama ba sai ka ce masa sahabbai law ma ta hada ala halihi halihi ma da lagar rubuta bi kasan sallallahu alaihi wasallam kun gona ba Allah annabi ce kun gona ba kun gona ba Allah inda zai mutu irin wannan hali ne sallah ya wannan addinin da ba na ba bai bani zuwa shi ba sallar jiba mai ke iya sallar haka wani samun zai fara zai la'anu zai fara shi iya sallar bige bige suka ce bawon allah tun shi kira sallar tun shi kira sallar bawon allah su shi ta arba'in arba'in su ya ce akwai kashi ka arba'in baka da sallah shi ka arba'in baka da sallah baka baka baka baka sallah ba ce shi ka arba'in a banza kenan ba sallah masallaci kenan sallah mai sunan sallah ake magana shi wani mai ce sallu kamar ra'ayin mudu sallu shi da karanta wai ku yi sallah kamar yadda kuka gani ina sallah dimi san sallah lahiyya mai lada cikin lada da kan yaya manzan Allah ya tunda shi da ai daɗin ta fi sallah na albani ya nabi sallah tun daga kabbar har zuwa sallama shi na kace a yanzu dai sama ƙasa babu wani malami da ya yi littafi irin fasara na albani duk duniya har yau duk malamu ba da ban da yana shi har yau me da ɗan malam ba kuma cewa ba zai ba shi da ɗan littafin da yake mamman da sauran da tawaye littafin da ya yi shi tun daga kabbar ko ba zai kama annabi ya kabara ba duk inda ruwaya ta zo ta tabbata yadda ake kabara sai ya kama wurin sai ga man iri kaza iri kaza sai ka zama dan maraya cikin addini zama kawai a cikin addini sai zama dan maraya mun san mun mun samu karanta nan kabara harama wani wani lokaci an samu zai kabara he Allahu akbar to kai karanta wancan sai kai ka mutum Allahu akbar kai haka sai ka ce bai iya sallah ba tunda kai an karanta da kai hadisin annabi zai kabara ya daga hannu da ya ce ya Allahu akbar to wanda bai kanta wata wata bai kanta ɗaya wani malami masu ɗauka a kan hanya guda kai ce ba kai sallah ba da a yi ta aka yi annabi ɗan hannun kabara to shi kuma ya kama kai da manzo Allah ya yi tare da kabara ya yi sai kama shi ya kawo wani lokaci ya ce Allahu akbar ya yi haka wani lokaci kuma ya tare ya mace Allahu akbar kaga zama namar cikin addini to da abin da zai yi ya gama dan bulu da abin da ce sai kama iri kaza iri kaza duk suka gudu ya kama su tun da kabara da abin da manzo Allah ya na magana bude sallah ne kabar ce ruku'i ne yadda yake kaza abin da karanta da abin shi zake babu lita a yanzu dai sai da aya gaba a yanzu babu lita irin shi fara kare lita ta karami maladan ta kike da fa'ida duk wanda suka sanar albani wallahi zama dan mana cikin addini wallahi duk ba kai ba zaka je ga ne kai ka mutun ya takara zaka ka kuskure to bai san abin haka bane ba gaskiya da saka da hiri kware yayi aiki ya kai aiki gaskiya ba karban lita bane ba maka lita kake ne ga suka sanar albani a karami ne wajen rubutu amma yar fa'ida mai girman gaske cewa alzira mana suna ta ba abu bari ta yabo wanda irin aikin da ya babu shi alzu dai da aka baki mai irin matsayin shi matsayin da duk da abin yazo hadisi san mai kasan din da yake inda kuma misali ka kata sai ce maka hayanin kaza sai ce maka hayanin duk suka bar kenan wani lokaci ma ya kaza wani lokaci ma hito hayanin kenan ka dauka wancan dai ya wani lokaci ya kaza duk ya kaza amma iya kaza ko ne kina tabbata ko ce gaba da babu ya ce maka babu da an bincika ya ce maka babu wannan magana babu ta kwaram Allah shi da mu kan da amin ya ce ka tsaye da sallah wa tutu zakata kuma ka ba da zakata dukiya da Allah ya baka ta kudi ce ta dabbobi ce duka wannan yan uwa don da Allah ba dukiya za ku Allah ba kudi gangariya yanzu yau nan wannan wannan bayani wannan sati da wuce na dukiya annabi ya baka an dora maka ba da zaka a wani gurgudu ne ba kurin ba dukiya ba ka'ida da ka'ida da lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ka'ida sai ka kai kaza zakata hauka kuma lokaci kaza ake badawa kuma nawa ake badawa dole bayani ba abu da kaza da ka ba ya magana bangaren kudi sai ka mallaki dinari 20 kuma shekara ta zagayo kuma ka fara rubutu 20 dole abu ka ne bayani ya shekara ya kai nisabi shi ne a yanzu kudi muka ce an ce shi a nan ciyayi 20 dinari 20 dinari 20 na shari'a an doko dinari in shari'a an auna a ma'aunin zamani dinari guda na shari'a iya ba da yawon garam hudu da ya ce 25 kata bigin wasan kata garam da bigin wasan kan garam hudu da ya ce 25 da kwata garam hudu da kwata ne an kai garam hudu da kwata so 20 zai baka garam 85 wanda bai canzawa kullum wani arabi ya kare da shi yawan yawan misali in ka mallake za ka iya sai addini da kake kudin ka zai iya sayan garam 85 dinariya zakata iyawa garin daban iya nan daban shi dai kuma iya lokaci zuwa lokaci na mun kuka bayani wannan cewa dai shi dai abin da kudin ka in ya iya sayan wannan garam sai ne ka tare ka je dan wani wannan garin na garin ku dinariya na garin nawa ake sayar da garam kin dinariya ko ina mai akwai a Kano ne da maganar Yamani akwai in ka tambaya ce ma kaza ne to matuƙa kudin da zai isa yin wannan garam 85 kuma kun suka shekara kuma a kata hauka na ce kuskure da ake yi masu yasa wasu buga a ornatar sai buga a internet sai a ce mashi kaza kaza ne wannan lissafin kasuwar duniya daban ce abu ne mai bai bai a kimila yanzu iyawan zai hau yanzu zai sauka bai da kun babu shi a hannunka amma idan a garin ku ka samu su zai zai wannan satin da mutum yi gari wannan satin a kaso duniya garam wurin ya ce jika 40 da wani wannan waya kuma ne ya shi sun samu da sabi garam daya iya kama jika 40 da jika 40 na dan na ba wani sabi ne ce ya wannan ya kaɗan da ya kawo yin mili uku da wani abu na ce dan wannan matsala da za ka ɗauka matsala na da ke da matsala wannan lissahi ne na kasuwa ta duniya kuma baka san ba da wacce suke don baka san duniya zinariya hawa hawa ce garam hawa akwai garam mai amsa ke akwai wani jiji kara sai kara vent ɗin kara vent kat kara duk wannan haka ke kasar duniya wannan farashin guda a gama ka wacce kirci a gama ka kuma musa mu a shara musulunci da sai kara ka sai kara vent kat kara a shara da ɗaya din zai iya sayan garam zai iya sayan kara mai zai iya sayan karsa da biyar ko da kima da ta kai zaka ta hauni baka ce mai ya ka kudin masan gara ko wannan masan gara ko masan gara duk ne yadda amsalin da dabino annan bayan magana da dabino ko babu ba cikin shi ba yace dabino baka dama dan wannan zaka yi tsara da kau kaban kaban sai ai biyun baka daya ba a daba duk da suke duk da ko akwai da wani daraja akwai da kira shi ne shiga guda wani kin shiga ku ne ma amma ba a yarda baka kace akwai banci wajen wajen saidawa wajen ba da duk ne an kana so ka sai da wannan ka zo ka sai wannan da ce kire ta madinariya hawa hawa ce to amma kurin ka tambaya a garin wace gare ku za ka iya sayan ta zan sa da baka da bayanin kusa maka bincika nan kaso zandar kano da makaram kashi iya matsalar fasan kara mata wuce ka talatin to shi wanda ce kara dan da zikara mutum mutum mutum ma mutum ma ba san kimin shiga shi ne kaga kenan ka ce mutum mutum sa da duniya rudu ne rudu lafsa kanka dan bai da ba ba yake da kashi mutum da duniya kun tambaya garin ku a kano kake kana ka saudiya ne kana amurka tambaye nawa ne kudin garin a garin za ka iya sayan da kudinka inda ka shi nan in ya kai zakka za ka iya sayan taman da biyar zakka ta muka kuma wani sun shekara iya misali yau yau na malaki nisabi na malaki nisabi yau miliyan misali yanzu dan san muka na karshe na jiji kara miliyan biyu da shekara ɗari da shirin da biyar to yau na malaki miliyan goma zakka ba ta hannu ba sai baɗuwar haka sai baɗuwar haka yanzu har ina jika ɗari biyu ina jari ina juyawa ɗari takwas miliyan guda a banki a kwanki ina kai kawa ba a mun lissafin lissafi kare da kuɗi na na ga sun kai miliyan biyu da jika ɗari shin da biyar a yau to daga yau shi lissafi muna cikin shawar yau talatin da shi baɗuwar haka zakka ta kama ne sai sun shekara da zama lissafi ba harkar samun ba idan sun haka kana kana da kwan kada su kasa kuɗi ka sha a amara da biyu a jima kwancinka daga wani dat daga wani lokaci kudin suka kai haka ai ka sa a wata hawa na zuba ne na zuba ne yawa kana zuba ne to an ka samu dattin da kudin ka suka yi to daga wani dattin wannan wannan lokacin ne sai kai lissafi baduwar haka zakata ka maka kuma za ka hudda ɗaya cikin arba'in shi ake rubuta shi ɗaya cikin arba'in wannan shi ne bai canza ba karaba gida a ban gaba da daya shi muka ce a hausa duka jika guda dala biyar wani bai canza kullum duka a dubu za mu da ishirin da biyar duka jika ɗari za mu da jika biyu da rabi a miliyan guda jika ishirin da biyar shi wani duk da kai bai bai canzawa abin da ka canza kun misali da zan ke farawa amma na kuma sun kai zaka kullum bai canzawa kullum kada karaba na bai gaba da daya duk abu kullum wannan kullum ne jika guda dala biyar jika ɗari jika biyu da rabi wannan kullum haka za ka yi inda mashin ce ya ka huta kashi biyu da rabi cikin ɗari duk abin haka haka zai baka ne sai ka huta kashi biyu da inda mace ta kauta gaba daya misali miliyan ɗari ne sai ka yi mawan dabi sun fursa kashi biyu da cikin ka samu samun ka ko ka kai gwari gwari duka jika guda laifin duka jika ɗari jika biyu da rabi duka miliyan guda jika ashirin da shi kenan ka samu samun ka haka nan an ƙayyade ba hakuna ga wani ba an ƙayyade adadi an ƙayyade lokaci an ƙayyade abin da za a bada to nan annabi suna ta bayani yace misali a cikin dabbobi annabi ya ce babu zakara kuma iya kada kuma biyar kuma yake da kuma biyar ma ba ta kawar da kumi ta kawar da cikin karamar dabba tun daga biyar biyar ya kai ishirin da biyar ya kai biyar a bada goma dabba biyu karama biyu sha biyar dabba karama na gaba da har ya kai ishirin da biyar tukun za a shiga raƙuyi kuma karama kuma a je a sama a ƙaran dabbobi sai sun kai arba'in tun ya ce da akuya ne rago ne sai sun kai arba'in amma kuma gane dabba saniya ko bakar ko gagganin shake zuwa sa ai mata shi annabi ta babu zakka sai dabba mai ci zuwa kiwo dabbobin kiwo bi da ba zakka ko sun kai dubu ko sun kai dubu zakka ma wannan haka ne dabba kiwo bai shiga abin da kai masa shiga ba bai sai gaba ya kasa masa kasa masa shi ba yan wa shara addini abu abu ne waye musulunci ba da ba daga sai dabba a gida abin da kace riba ba ta kasa shi ba to shi yasa da annabi adam take kullu sa'ima rabbi sa'ima annabi take sai sa'ima dabba mai cin ciyawa da bulus ita take zakka amma dabba kiwo gida ba ta zakka ko saniya ko da kai ba ka mutum bai bai bai kike gida kenan ko saniya ko timkiya ko akuda kuya inda a gida ko sun kai dubu iya da kiyo zama shi ta ba su zakka annabi ce sai ma annabi ce sai ma mai sai ma har malamai na cewa idan misali kana da timkiya ko awakai suna zuwa kiwo suna dawowa za a diba a shekara wata nawa ne suke cin ciyawa ta bilis kwace abincinsu ciyawa ta bilis wane yawa in ciyawa ta bilis ta yawa ya ita suna cikin dabbobi masu kiwo amma idan aka samu na gida ko tana wata hudu gada wata uku tana kiwo a daji amma tana cin abin ta gida wata shidda ya wata bakwai ko takwas ya ce tana matsayin gida bata zakka ana diba abin da inda ta yi a rayuwa bai zai yan wannan mai amma maraya wata ya kiwo zuwa ta kiwo ta dawo ne tana yawan kiwo kawai ranar gana kuma makiyaya an ce a yawo a raya kawo abin da aka samu dai na na hatsin mashin da dawo mashin a mutane kan haka yau haka ne mace kuma tana haɗa kayan mutane suna ci na kwan ba su bata da wurin kiwo na musamman a kiwon da magana kafin yana babu wurin kiwo babu wurin kiwo bakin kiwo kun bai ji wata ɗaya wata wata ma samu ta biyuwa ma babu wurin kiwo da magana babu kiyaya ko suna zuwa raya kayan kwan su ta mutane da dawo mutane kwan kamar ka a gida kwan da kiwon ka ya lafiya kina takaice ne maganar zakka dabba mai zuwa kiwo annabi ce mai zuwa kiwo ita ake mata zakka ba kiwo ba ba kiwo gida ba kiwo gida bai zakka wannan kenan dai kashi maka annabi kashi maka ya kai ne ya ta kai 40 in wa kuma sai musulunci da karamar dabba kullun zakka dukiya tana karuwa ana rage maka dabbobi ana kiwo nan sai akuya tun daga 40 ɗaya zaka bada ta kai 60 81 ɗari har yanzu ɗaya ce har ɗari he ta kai ɗari biyu duk ɗaya za ka bada tana kai ɗari biyu da ɗaya ya ka shiga da sai biyu he ta kai ɗari biyu da zaba da biyu a ba akwai sauƙi ƙware ma akwai sauƙi ƙware ma a takaice da kenan an shiga shi ma kayan dabbobi an ƙayyade ko me haka da ƙayyade kayan gona he ya kai wasu kibiyar shi ma ƙayyade he ya kai wasu kibiyar amma shi ya ba ce wa ya tuwa ƙauyo masu sadi shi na kayan gona shi da kala Allah kai dai a hudda haƙƙin Allah ranar girba kenan bayan kala ba ta ajiya shekara kun san ina ina da gona masu gona ta muleka yayi tan goma tan 20 ya ajiye a mangaza ba da take babu zakka kansu da abu da musu zakka ne sai yawa mai hali ne masu noma mai yawa yayi tan tan biyu ta uku ya ajiye a cikin mangaza bai sai da sanar ajiye a wajen shi shi kuma ai ba ta kacikacire ne na shi ne aji bisa da ba bai bukatar sai da ba wani laifi ne aji kan shi to wannan ko da sun shekara babu zakka kansu wanda ka buga ka tsira shi kenan sai dai wani abu kenan dai annabi ta kenan ko ba da zakka wata sumu ramadan kuma ku azumci wata na ramadan na duk muna magana kan islam ne asalin ramadan ramadan ne wata wannan azumi gaba daya ku azumce shi وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا كما كهجنتي لكن الله إن كسام يكون زوا kun su ta ce kullum samun iko kenan ba kuɗi kada ba iya da kuɗin da komi ba halin tayya ko ba karin tayya ko ana yaki hanya ba da mata tayya nan kenan duk abin da ya baka damar tayya cikin aminci shikenan ga kuɗi ga lahiya ga hanya lahiya ko ni ga sanan shikenan kenan hajji ta kama ka to wannan abin da ya mai tambaya ka jiran tambaya ya mai akan islam ko me islam ga shi dai kenan magana shaidawa baba an mota da gaskiya sai Allah Muhammad manzon Allah ne tsaye da sallah ba da zakka azumin wata Ramadan da haji da dakin Allah wannan guda da inda yi wannan su ne islam ya ce sai ya ce annabi sadaqata kai gaskiya to wannan kalmar da yake manzon Allah sadaqata sabai sun kama alamar zawwa ya tambaya jahili yadda ku an kare mai tambaya ce ka gaskiya kenan ma akwai da abinci hankali kenan mutumin ya san mai tambaya ba tambaya bace mutum ya yi ci ya tambaya kuma ce abin da aka hoji gaskiya ne ke zama ya sa abu dole ya ba da kama da kama Allah shi ne umar ce fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu yace muna mamaki wannan ba Allah iya tambaya mu iya ta gaskiya ne ya gaskata kenan kware ma nan kenan akwai ba hankalin mutane cewa alama mai tambaya bisa ne ba amma shi wannan alama sa abin da ke sai qal fa akhbirni an al-iman wata an sai kamar labarin mai imani kuma shi kuma imani mai da al-iman ya ce na ce na gama kwanan tun sun zo da tare nan ɓangaren wannan aiki ne na jawari da harshe nan kuma ɓangaren abin shi aƙida ta zuciya ya ce a tu'minu billah imani da Allah an san da ke nan zaɓin da ake alaƙa da Allah samu Allah Allah da don su kwan Allah da kuma da kwamfule abin shi Allah gaba da imani da Allah shi kaɗai da mai abin tare dole da ya gaba da imani da Allah wa mala'ikati imani da mala'iku Allah ya da halitta ta mala'iku nabi sallallahu alaihi wasallam cewa khuliqatil mala'ikatu min nur wa khuliqal jannu min marj min nar wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum an halitta mala'iku daga haske Allah kai shi da haske halitta ta musamman yace an yi aljannu daga tsantsan wuta tsantsan wuta kai su an halitta adam daga abin da aka sassanta mu turawa kina imani da Allah da malakun Allah wa kutubihi kuma kai imani Allah ya sabakar da littafai a cikin da ka sani ga Taura ga Zabur ga Injil ga ga Qur'ani ga Sufi Ibrahim wannan zaka yi su a jumlace Allah ya sabakar da littafai ya sabakar da Taura don Zabur da wannan amma muna magana magana magana wanda yake hannun su ne matsala amma wannan Allah kai imani Allah sabakar da littafai ga annabawa wa manzanni ga taura ga zabur ga injil ga alkurani ga sun ibrahim o cewar rasulihi kuma kai imani da Allah ya aiko da manzanni ya zaɓo cikin bayi ya musu sako zuwa ga bayi wal yawmil akhir kuma kai imani da akwai rana ta ƙarshe da Allah zai tattara bayi a wuri guda don hisabi tattara kowa da kowa da mutum da aljani hatta da dabbobi za a zo na hisabi malaku yan kallo ne wannan rana kai za a ci ranar karshe daga ita ga za ta karshe daga ita kuwa san matsayin shi an san fariqun fil janna wa fariqun fil sa'id wata rigima ta kare kuma da ana kare dole rigima wata rigima a zo kiyama a kare kuma yanzu nan kuma sanin kowa san matsayin shi yace wa tu'minu bil qadar khairihi wa sharrihi asalin tambayar da aka yi ga ruwa ka don tambayar gaba da ya ce kuma ka yi imani da kadara na yi mace imani da kadara ka yi imani da allah su da allah ya kaddara kun kayan abin yau kana allah ya rubuta ya san da shi kun iya da nigin wannan abin da mun waye aka kuma kan ka tawa ba shi ne magana kadara ta kunshi magana kada da kitaba allah ya rubuta abin dama dal mafus kuma kada allah al'ilm allah san abin wannan kuma allah da irada yayi wannan abin Allah ya san da mun fadi da shi haka kun yanzu kun ulf ba ba tsari ba shi imani da kadara kin Allah ya tsara komi ya program komi Allah annabi tarwa ta mutane ke cewa Allah subhanahu wataala adar maqadir khalq Allah ya rubuta maqadir khalq gaba daya kai halitta sama da shekara shekara 500 shekara shekara dubu shekara dubu shekara dubu ka hanyar sama da ya kaddara komi ya kare ai program komi ya ce shi ma na wani tambaya ta shi ta magana imanin da ya kare bayanin imanin kam ya ce sadaka ta kare gaskiya nan mace kare gaskiya kin haka abin yake kal sai ce mashi fa khabirni an al insan amma kamar da mai insan sai ce an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu innahu yaraka shin imam an-nawawi mun ji asalin hadisin ne na muslim ga dalilin kawo shi wancan kadara shi kuma imamu nawawi tuna duk hadisin da ya kawo nan ne aka ce nan aka ce mahallin shahid shi wani bayan da imamu nawawi ya kawo kan wannan wurin dalilin wannan mas'ala ce kawo wannan hadisin gaba daya na ka bauta ta mu Allah kamar kana ga Allah a gabanka shi muraqaba kin kenan yace idan kai ba ga Allah shi Allah yana ganin ka kenan kana kenan kana yi ga kana a gaban Allah wanda shi take haka Allah yana ganin ka ka nan ma yace fa akhbirni an sa'atu yanzu ba na ba me sa na to shi ne kiyama da mana kiyama annabi sai ya ce mishi man mas'ulu anha bi a'lam min as-sa'i wanda ake tambaya bai yi ba mai tambayar sanin matsayin wannan abu zai ba shi amsa kan ma'ana ka ilimin kiyama duk alhal gaba da sawa duk duniya duk halittu ba Allah ba kowa ka ilimin kiyama kowa matsayin su guda kullaye Allah mafi sama ga gabe da Allah ko kuma lashin ayyadar kiyama ne Allah Allah ya koye komi shi kadai la ta tuku illa bakhta kenan ilimin kiyama Allah kadai wanda bil musa'a babu wanda ya sani duk duniya duk wani manzo ba wani da Allah ya ba annabi ce mishi wanda ake tambayar bai yi mai tambayar sun amalar amsa kiyanan duk yanin anan shi da shi duk daya ka sanin kiyama babu wanda ya santa duk wanda aka misali wanda sai wani hisabi ya gama kaza dukkan mutum kuskure ne kuma za a kaba a samu matsala ba wani gama kaza duk misali zai an samu a rubuce kuskura kware kai imamu nauyi rai wannan imam imam wani suyudi cikin alhayyul fitabu ya kawo masala har ma yake magana ya wata ruwaya ta a yamin duniya su tana da kwanakin duniya shekara dubu shida ne wani fi akhiriya ina cikin dubu ta karshe shi ta kasar da ta yi kayan abin ya zo sai sa za a kiyama nan shekara dubu ya ne mace to ya dubu shida ce iya cikin dubu ta karshe da na annabi suka ta masu mace annabi bai bai shekara dubu a ƙasa ita ce aka samu wani bai dubu a ƙasa a kashin kiyama to na risayin damar ruwa ba ta ɗanɗanci ba ma da wani addini masu ikhilas da magana tun abin kayan yanzu suka ce wani ba gaskiya ba ce ɗaya ruwa ba ta ɗanɗanci ta saba nasu kwari suna a ce a yi kwarin kiyama ga har a haddadi kuma abin suna nan abin ya zo kuma ba abin kiyama suna kwarin wacce suka dubu zuma da suka da hijira dubu da zuma da dubu da dubu da arba'in da biyar ko da hijira suka kiyama ci wancan shiga dubu sai da galiba kiyama sun na kare amma da sun ce yamma ba gaskiya ba ne sai suka mazita ba gaskiya ba ne kuma haka tabbas haka wani kuskure ne wani bai gama kan kwanakin kiyama kowane ne kwanan shi aka tayi wani masu cin kamar suka latijawa to ana cewa aliyya ta kare wani lokaci muna yara ne mun su kuma magana aliyya da muna wajen malamai me ya kawo magana aliyya wannan isa ta shahara ta wasu ta ce wa shekarun duniya sun kare kuma lokacin yayi sai hujjan kuma bai yawan ba sai suka ce ai abubakar ya roƙo an ba shekara gwanon ci ta ta wuce da abubakar umar ma ya roƙa aka ba shekara nawa ne ta wuce usman shi ma an ba usman shekarun shi to za ka ce an ba alijima aliyya ta aliyya to ta kare za ka yi shiru kuma aliyya ma ta kare ko ba zai kiyama ba da man kuskure ne gaskiya babu wanda za ku ga mafarkin kiyama kenan annabi ya ce sanin kiyama wanda ake tambayar bai yi mai tambayar sanin wani balewa shi amsa da ka tabbata ka tabbata kan abin da ba sani ba kuma kai ba sani ba kai ba sani ba anan anan kai ba sani ba a takaice قال تو يزو تن با سن با سن تا با yace to fa akhbirni an amaratiha to ga mun alamomi da za a gano ta kusa shine magana amarati yace an tarida al'amatu rabbata yanda za a gano alamomi a waye gari baiwa tana aihuwar mai gidanta ubangijin da ta wanta me ma'ana mai gidanta malamai suna bayanin iya cikin abin da na da zai wakana na sarakuna za su rinka sadaka masu yawa don idan sarki ya ɗauki baiwa sa ta masa sadaka ɗan ta kai tsaye ya koma biya maradi zai wa kuma zaka nuna samu da yawa suka zama ma sarakun an samu aka tabbas suka zama tuwa sosa da ɗan sarki ne shi kudin baiwa ne aka yi shi ɗaya ke jirgin ɗan kowa cikin gidan shi ba cewa ɗan baiwa ne aka aiwa idan mutum ya sa baiwa ɗaya sai ka aiwu duk da yake sauran ɗayan shi ba cewa ɗan baiwa ne ɗaya ne sauce wani makarantar da za a samu sarakuna za su sadaka kuma za a wari da sadaka wannan nan ya zama su gaba haka nan shi ya zama ya zama nan gidan da ya gaba da duk da an san baiwa ko in ta ayyukan ta ya na tsira da kuma shi ka zama ba baiwa ba amma dai ai ko shi ce kuma kuma shi shugaba gaba daya shugaban kowa da kowa ne cikin nan bayan da ke hadisi wa an tara da huffata da urrata da ala da aisha da tsawon da tsawon fil burbuniya ya ce za ka ga kuma hufatar ƙorata mutane na mutu mutane da yi mutane wanda mana wanda ba su sama takalmi al'orata marasa kula da sutura ba su sa sutura kirki al'ada talakawa kirki mutu mutane da yi ba kawayawa za ka ga sun zo kuce makiyayen dabbobi yan daji ne ma za su shigo gari su ga benaye da ya kace gari kudin nijar ko najeriya ka ce wa wannan ɗamara dimin yawa su dimin yawa kawai dimin yawa din gina mai zai kai kawai ko anan garin ko anan garin gaji ko yanzu gaji daga duk kawai wani wani gaji ba mota Allah in ba mota masu rusu gaba daya amma zo di ya ma mai da shi da shi ga da shi Allah ya tsare ki da abin da kuma hannu wasu eh yace talakawa marasa masu kirki talakawa makiya talaka tawulin filibin ya za su kai wata gini bai na yi bildin wani tambaya ne ya ce sun matsala ya karewa ya kama hanya ta shi umar ya ce kenan wannan mai tambaya su ne mutum ba Allah ne ya kama hanya ta shi fantala sun matsala umar ya ce falabistu maliyan da ɗan jima sun makar sai annabi ce ya umar ba an ɗan jima ta hiya ya ce ya umar a sadari mana sa'ir wata ruwa an ce annabi da ya tahiye bace annabi ta ko bayan shi ko bayan shi suka tahi ko ya bace kuma ba ko ya bace shi annabi annabi ke ce musu ya umar a sadari mana sa'ir ka san wani mai tambayar qultu allah rasul allah da su ka zina ba sanin kai allah da manzon su suka san kowa ne annabi ya ce musu innahu jibril fa innahu jibril atakum yu'allimukum dinakum ya ce jibril ne ya zo don ya karke karantar da ku addini ke tambaya ce don ku kuma ka taka yin jibril annabi shi ya san shi suna musan koyar ba amma shi annabi san jibril ne ya kan zo min haka da siffata mutane kuma shaida ta ku je ku kirawo shi don san faɓa ƙwabar da haka na haɗi suna a wata ruwa suna daga haka su babu shi zan ba mutum bane ba malaka jibril ne zai karanta da kullum addinin ku kanan me ko saba addini tun da kalmar ta kalmar shahada magana sallah azumi zakka haji magana duk gashin dai nan gaba dai komai ya kusa na bangaren addini Allah ta yi tabbatar da mu akan haka kuma na cikin babu da na muraqaba mutum sun dai dake iya tare da Allah na ganin shi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته